إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والكاتب الواجب والناس والأشهر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هدفه والجلال العزيز يا همة الشهود ولا تهاب المعطل والكاتبين بنفسك الشافي والمغفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم زد دينك ورسولك تعليما وتشريما وتكريما والحمد والآن والمحمود لسواته إنك لا تولد بالمكانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا الأبواب إلا مؤمنون ربنا اكشف عنا الأبواب إلا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس إلا خلقناكم من ذكر وأنثى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متعنى الدنيا wani aya tambihi ne ga kowa da kowa da a karɓa da ka a karɓa shi Allah ga farko na ya bayi nazarin hadin ayatu ita wannan aya ta surkari mata makata a cikin bayanin abin da ya gudana a cikin fatan makata lamma fata da rasulun sallallahu alaihi wasallam makata lokacin da mazalar da rasuwa ya ci wacce da yaƙi watan sa'ari a tsawo aka karya goma kansu watan sina umar da haka bayan salami akwai kuma da ake kira babu salami daga can gabacin ka'aba wanda za a rako safa da marwa to ita babu salami a nan take kuma nan ne babban hanyar shigowa wurin ka'aba to sai aka kawo gunkin hukumar aka kora daidai babu salami aka binne shi dalili duk wanda zai shiga ka'aba sai ya ƙetar wannan gunki ya taka shi da wace saboda a yawan gunki wani kanci annabi ya hulmi na hujjaji wanda a hasai suke shiga ni ya ɗaɓu bi a ƙadamin a gabar ilahin liƙurashi saboda su mahajjata su taki babban gunkin ƙurashawa a hubar shi ne wannan gunki na hubar annabi ka ne ƙura musu bayana wanda abu subyana yake mai da martani ga safa annabi ranar yakin udu a lokacin da yana tambaya yana cewa wane yana nan an ka ce mai an ka yi ba ba shi amsar ba wane yana nan an ka yi ba ba shi amsar ba yana kaiwa ga sai umaru yana shafi ko ibnu hadabi yace yana nan kuma duk sauran da ka ambata suna nan sai dai ranka ya baci shi ke sai ɗaura rawa yana tafi yana waɗin a'alin hubar a'alin hubar a'alin hubar a'alin hubar gunkin hubar yau ya ɗaukaka to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci makka da yaƙi sai ya ce a mai da martani a tona ƙasa daidai hanyar da alhazai ka shigo a cikin ka'aba a kawo gunkin hubar a turbu ɗaya nan kowa da shiga ka'aba sai ya taka wannan gunkin to saboda haka sai aka yi wannan hikimar فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال شي مو الله اعلى واجل الله شيني mai daukaka kuma shine mai girma to ga alama din ta bayyana Allah ya ba nasara ga musulmai an karya gunkin hubal da sauran gunkoki 360 a fakar sarar aya da salatu da ake wata tina gunkan 360 an kakarya su walakin na hubal amma shi hubal da fada an binne su saboda ɗaya wannan fa'ida وطول في لابس راي بلي ما تقوم السلام كي يدعوها كي يدعوه كلها كلها جن كلامي don dukkan mahajjacin da ya zo ka'aba ya zama sai ya saki gunkin hubar lamma fa'ala zalika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka wa aslama quraish quraish ta musulunta amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal sai manzo Allah umarci bilal fasa idal ka'aba ya hau ka'aba fa azana yayin kiran sallah da mutane وكانت القول بقية بقية جاهلية أتكلم وأن نموت على قرن شهر المسلمة أقول صورا وأن تبيع الجاهلية وذكر كذلك بكسرها يقولون سيوسنا غير شوا ها هذا الغراب الأسود wannan bakin hankaka wasu nan bilal ma wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mu bil azan illa hadal gurama manzo Allah bai samu wanda ya sanya waya kiran sallah ba sai wanda hanka ga suna yin bilal al-aswad baki laita da ni ta qabla hadha al-yawm ina ma mun mutu kun ka haihu ga wannan rana ba a ta ila fulano wane da ya mu allabi mata wanda ya mutu ka haihu ga rana ta ila yayi arziki wallan ya halu hadha al-yawm ba halarci wannan rana ba tahqiran minhum lil lawn al-aswad saboda wulakantar wasu ga bakin fata ya ayyuhan nasu Allah ce to su mutan duniya in na talaka naku da mai ganin kai ne balarabe ko bature ko bansare ko da sauransu ko cewa dan wani nake jikan wani to Allah ce ku saurara ku yadda Allah ya yi ku shi da ya ku shi ya sani da kuke in na talaka naku mun tali ta ku min zakar wa unsa tsakanin da namiji da mace Adamu wa Hawwa shine Adamu da Hawwa waja'alnakum shu'uban mun sanya ku za za za za ai da bukatun ruhi bayan ruhi annasa da na dangane a waka ba'ila da jama'a jama'a shi ya tura shi'umi shi ne abin da bai kai shi ne za za ba a shimu na farkon kabila shi ne a shimu shi ne za za ko kuma a ce a tsarkatun kula ruhin farko shi yake kira shimu fal imaratu sai abin da kalimar shi ne imara fal badanu sai bangare da ake kira badanu sai fahizu sai wanda ake kira fahizu falfasila zai fasila to misalin yadda Allah ka nuni da irin wannan bayani shine hunai matu shi'ibun kabila bani huzaima su bace kira shi'ibun qa'idul larabawa kinanatu kuma kabila quraishi shi ke kira kabila quraishawa imaratu kuma shine ufayyu badanu kuma kabila bani hashim fahidu kuma al-abbas eh fahida al-abbas shine kuma fasila hada shine misal hada misalun shi ne misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ka nuni a cikin wannan kashe-kashe larabawa lita'arabu Allah ya yi kabila daban-daban daban-daban lita'arabu don kusan juna ai lita'arifan manhubal aqrabu don ka gano wa shi zama kusa da kai fal aqrabu da wanda shi zama kusa da wanda shi zama kusa da kai hatta tafila rahimaka har ka kai ga sadar zumuntanka fakar kadai don haka Allah ya ku daban-daban walakin amma lalita bahun ba don ku yi alfahari ji ulurin da sabi daukar dangane ba wa inna malfaharu abin da ake kira alfahari bin takawa da samun tsoron Allah inna aka ramakun mahi girman fa inda lahi wurin Allah a tuƙakun mahi kiyaye dokoki na Allah inna lashi Allah alimun masani ne da wanda ya kamata ya aje cikin waɗannan zaba koko koko kabila ko kuma yan gurbi na kaza habirun masani ne to ina isa an tambayi isa haza nasabu fulanin aka ce wannan dan kabilar wani ne wa haza nasabu fulanin wannan kuma dan kabilar wani ne ayyuhuma a karabu to annabi isa wane ne mahi zama kusa fa ahzab tibna tayni sai ya debo a sai ya debo kaikai daga zangar ne gero guda biyu min al da akasa wa qala yace a da wannan kaikai da na tsunko ga wannan zangarniya da wannan kaikai da na tsunko ga wannan zangarniya a yin ba a karamu wane ne wanne ne ya fi daraja dukkan kuma kuma kada kuma ce ɗayan annabi adamu ne ku shi ko annabi adamu ƙasa an ka ɗiba an ka ta lissafi ai girma yana nan duk da kuma samun tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ubangijin ku dai guda ne kuma ubanku annabi adamu guda ne ala to zuha ku saurara ku ji lafan li arabiyin ba bambanci da farla ga balarabe bisa wanda a bagwari wanda kira bagwari huwa man ya takallam bi lugatil adami sajiyatan walau kana abu arabiyya wanda kalmar da ba yaren da ba larabci ba ta zama ɗabi'a gare shi to shi yake kira bagwari ko da baba ne balarabe kuma ba bambanci babu wata farla ga bakin mutum ala ahmar gaja don zama ne shi ko Allah shi mai bakin karfi mai talinta mai iya gwanin kaza gwanin kaza ya zama shi ne zai gwada wa farar mata wani kanikanci ko iyanci a babu shi illa ta kwatar tsoron Allah hayyukun wanda yi mahici a wurin Allah a teku wanda yi kiyaye dokokin Allah alfahari ne yana nan wani kiyaye dokokin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne shugaban ɗayan annabi ahun wa ya fara kun ba alfahari ne kai don na zama shugaba ba ni ba alfahari da shugabanci ni zama alfahari na shine cewa Allah ya kira ni bawa ne kamar yadda Allah ke cewa subhana ladhi asra bi abdihi to kalmar nan da Allah ke cewa bi abdihi ya danganta ni gare shi a zuwa asari gare ni manzo Allah yana asari zama ne bawan Allah ba wai yana shugaban ka ɗan annabi Adam ba a yau mai kiyama ta ranar kiyama yunani munani mai shela mai shela wai dan aike daga Allah zai to ya kira ranar kiyama ya ce Allah yana cewa tsara ma ta kallon ku dan adam da kun yawaita yin magana ni Allah ne shiru to yau kan kuma ku kun gama na ku tumitar ku kuma ku kawai ni yau ni zan magana tawa kun daga danganin ku na cewa ku dan wani ne ku ku kabila kaza ne ku kabila kaza ne ni ko na wajen gane ma'ana abin da ya kamata a kira ran da shi kun jefa da shi ne kaɗai ta ta da buwaya ta da irza ta da girma na fakultu na ce muku inda aka rufu inda la ya tsarku mai girma ku a wurin Allah shi ne mai tsoron Allah sai kuka iya illa da kuma da lalo shi da bulan ba ku ya gargare ku ce wani dan wani ne musamman ma wanda za a ga kowa biyar ana mai kira ne wani dan wani mai kaka haka za mai kaza ya ɗauko alheri yana ba wa saboda an wani dangane ne na uwaye da kakanni to yau ni ko zan ɗaba na tabi dangane na shi ne ka ɗaita ta da wayata in aje danganen ku zaman ku ɗiyan wani yikan wani yau ga ku kun zo mu fatan ƙuratan burla ga kowa ku ya zama tsirara ba ta kalmi ba hulla ba tukura kowa don wani watai da ina a fari to ba zan haɗa muku ni ko wanda ya yarda da daga daraja ta sanin ka aita ta a ranar kiyama su zan gayyata yau fara ta ai da jaru ina mazajen da su za su waɗanda saye da sayarwa ba ɗauka masu hankali ba ba su mance da ni ta saboda saye da sayarwa an cikin labar su ba an matona ba ai da jaru ta su jafe junubun ina mazajen da suke yawan kiyamun laifin cikin dare suke nisantar a wanzon da shimidinku suna kiran ubangiji ya haƙo waɗa ma ga tsoron Allah ga tsoron samun rama ta Allah ta ce ya ubangiji lalle ga masu an yawa an batanka ga masu yawan kiyamun lalle ta lafi a tare da su a tare da su zuwa aljanna akwai wani sharifi a ƙasar muratana yana daga cikin jikokin sai ali tarihin da sabi ne fadima ta dangane ne na kusa da tunanin fadima fadima su batulu amma duk da haka gashi nan mashayi ne mai bayyana da ayyuka na asha shehun amma yana makwabtaka da wani tsoro za a can shi wannan da tijan abunan bawa ne mamlukan bawa wani bawa allah ne bakan fata da ɗan ƙasa habata mai bakin laɓa أخبار الشفتين الشفتين هنا المشابير فقط أعرف التفسير المشابير دور جمع هنا القارون باقي shi wannan barallen bawa ya canza da yawa ga Allah tabaraka wa ta'ala har da yin sayyidu mai gida ne a taɓar ya enta ya zama daga cikin bayan Allah salihan bayan Allah mutane sai duk inda ya ana biya sai in yi magana ana bi umarni ne in ya yi tsohon sai mutane suna biya sai ana neman albarka sai da gaisawa da shi da taba jiki ne da taba sura sai wata rana fara yau a sharibu wannan sharibin mai yawan shahashar sai fito ya fito daga gida ne yana maye yana tangari da haɗar abuwan sai mutane suna ta neman albarkar wannan bakin mutum bararen bawa shi ba wannan sharibin shi kan da na faɗi ba ila hada shan yana so ya isa wani wanga da filin malami sai muna zuwa kaɗa da tsafin ka ina laka suka ma kore shi suka buge shi wa aure mu suka yi mai suka jiya da shi rabi ga rarraban da gudu da gudu yadda ya dage ana gudu yana sai ya kai har ya kai ila shan zuwa wannan da filin ba Allah sai ya maka bin hushe sai wanda shi ya karɓe shi sai ce ku jira shi ku bashi ku kare shi ya fi fauri ne a wata harshe ya kaba mashi rutsawa yana ce mashi kai bakin mutum ya ga kafiri dan kafira mai bakin lukarun baki ni fa kaka ya shi da annabi muhammad kai ko kakan ka kafiri ne to azabu ga kai rawai ka to kai kadai duk inda kai ana ka ana girin maka ana girin maka ni ko ga ina tafi inda ne ana zargina ana mana wulakanci ban iso wurin kyautar da sha duka wannan haka bai dace ba ni a cika na muhammadu amma kai cika kafiri kuma ana gina magani a banni sai shi wannan shehu yake mace na abu haka al'amari yake da kafiri ni asali dan kafiri ne uba na lalle haka kafiri kamar yadda kamar a kuma da kuma bakin mutum za a yarda ya kamar yadda kamar amma saurara ka ji abin da ya kawo maka matsala da abin da ya bani girma bai yanka kalbi na hankaka zuciya ta bil imani billahi da tabaraka wa ta'ala na ya da zuciya ta da imani da Allah tabaraka wa ta'ala da kiyaye dokokin Allah bayanin kalbi da mutane suka hango hangen zuciya ta wajihi ya danne bakin hulka ta ba a ganin bakin hulka ta sai ana kallon hangen zuciya ta sai mutane suka ɗora tona don haka ni na nan ɗan kalbi ubana na da kalbi ne amma ni na bar ɗariƙar abibu na bar hanyar babana da akabiri ɗariƙa abika na shiga hanyar baban karsullahi annabi Allah da Muhammad kai ko sai ka bar hanyar kakan karsullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka sai ka bi hanyar babana da akabiri ka ɓata zuciya ka mai da tafaki irin da sirri da fasikanci wani zai saɓon Allah da mutane sun ka ga bakin zuciyarka ya danne harfatarka sai suka koma suna kyamarka ala ɗari ka sabi sai suka hango ka bisa hanyar babana wancan da aka bi sai suka mai da ni bisa kujerar babanka annabi muhammad don ina bisa ba hanyar kakanka annabi muhammad waje a luka an ta ibnan li'abi sai aka mai da kai ɗaga ubanar akabiri ya alaka ala ɗari ka don saboda ka hau hanyar kakana da akabiri ni ko na hau hanyar kakanka da annabi muhammad amma wata raktun larabatu bugun da ake maka na kyale ba zan ce karama ba na yaye wanda buge ka ga kuma dalili nan gaba don kai ya waje ba a yi maka haddi don ka sha wuya wasu adadika kuma mummunan ladabin da kai ka ɓace ka abin magana babban magana mummunan magana na yaye maka lima mata jami'a saboda jaje kakan ka annabi Muhammad wannan shi ne ingantaccen magana an ya kura iblan lil rasuli to wanda ka san ya zama ɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya bi hanya ta idan dai idan dai a idan ka kira rasuli haka in mutum ya zama ɗan ɗa annabi ne shi haka na gaskiya ya bi hanyar kaka ne ta gaskiya ala nuri to haka abin zai zama haske ne ba haske amma in ya zama aka ce wani sharifi ne bai ji hanyar kaka ne ba illa mutu da mutum dubu wani sai dai zaman ɗai cewa ni jika na muhammadu ne kalilul jadawa to wannan mai karancin fa'ida ne akwai fa'ida tun da haka amma ya mai karanci saboda ba za ku zama da maɗa rayuwa ba amma da duniya ta Allah ɗan ɗana musu kuɗa saboda sun karya kakanku قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم أهل الأعراب mutanen karkara sun iso manzo Allah sallallahu alaihi suna alfahari da cewa saddaka na bi kulubina mun ga muka tare da suka tamu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke kullum masu cewa mutanen karkara ka alfaharin sun imani kullum zan tumnu ka ce musu da suka ce amanna sun imani a'a walakin kuru zauna mun dai miƙa kai an inkarna zahirar zahirin mu ta ji addinin musulunci wala wal imanu mutabayina shi imani yana da bambanci yana da matakai akwai makamul islami shi ne tsawon la ilaha illallah akwai makamul imani shi ne al'ilmu da an la ilaha illallah don haka wannan muhalli suna da bambanci da wanda ka faɗi da baki ne da wanda ya kudurce da zuciya ta suna da bambanci to ko har yanzu matsayin ku ne kun ni kawaya wannan ma ya nuna imanin fi qulubikum ila ana har yanzu imanin bai da shiga cikin zukatan ku ba ai imanin ya shiga a cikin zukatan naku ba kuna ku alfahari ba abin za ku sha Allah mun gode maka da kan bamu imani amma kuna haɗin mun mutunta mun mun imani ke mutuwar magana wa in tudiu Allah idan kuka ba Allah biyayya wanda kuma da kuma kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da gaskatawa la yalidkum min amalikum shay'a Allah ba zai kawai shay'a wani abu ne amalikum daga aikar ku na lada ba inna Allah shi Allah gafurun mai yawan gafara ne lil mu'mini daga masu gaskatawa rahimun bihim mai jinkai ne da su
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون am innama almu'minuna waɗanda ya kamata su kira kan da cewa masu imani a tariku na fi imani masu gaskiyar imani allazina waɗanda amanu billahi sun imani sun kudu ta kaɗai ta Allah wa rasuli da manzanta annabi Muhammadu sun malamyar taru kuma idan an ba su umarni za su haɗa su ba zama ba tare sun tsaya kokanto ba ai lam yashku fi imani imani su bai haɗu da kokanto ba wajahadu bi amwalihim za su ɗauki yaƙi da dukiyoyinsu wa an fi da kanun su fi sabi Allah saboda ɗaukar ma Allah fa jihaduhum yuzhiru tilka imani wannan yaƙin nashi ba zai bayyana da gaskiyar imanin su ulaika hum sariqun waɗannan su ne masu gaskiya la gairu ba wani waɗannan ba
وتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم wallahu ka ce masu at'almuna la shi shi Allah shi kuka so ku sanar cewa bidinikum ku ba ku riko da addini ne ta kulu na amanna kuna ce kun imani wallahu alam Allah shi ne masanin matin samawati abin da ke cikin sammai wa matin an da kasai to wanda ke masanin sammai da kasai a kaka ba shi labarin abin da ke cikin zuciyarka wallahu Allah alimun masani ne da kullu shay'in da dukkan komi
يمنون عليك نسله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين wannan al'adar ya ta farka fi jama'atin a cikin wasu mutane karu na mummuna Allah da kuri wanda ka za su zama annabi goyin cewa islamahun wai su sun musulunta ta Allah ce yawan nuna alaika an zaro suna maka gori da jawabin sun musulunta min gari kitabin ba tare da an yaƙe su ba bihi lafi garin saɓanin wasu su ba su ba mimma a sunan ba da kitabin daga waɗanda suka musulunta ba an yi sha an yadda ku a ƙul ka ce musu لا تمنوا علي إسلامكم كانوا من بوركم مسلمين بل كوني الله الله يمن عليكم شيء يمكو بوري أنا هدفكم الإيمان نيابانكم كوتا إيمان إن كنتم صادقين إن لها كنتم ما تبتيا فالنسبة لله بوري da godiya ta tabbata min Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala wal mannu lahu baiwa tana ga Allah jalla jalaluhu mai girma dauka alaikum baiwa tana Allah tana ga da yayi gare ku inna Allah
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله الله سبحانه وتعالى يعلم شيء مثلا غيب السماوات duk abin da yake ƙorashin sammai wal'ai da ƙasai ma gara fiye ma abin da ya ƙorashin su wallahu Allah basiru masani ne da abin da a cikin waɗanda sammai masani ne mata wanda abin da kuka aikata wa la ya fa alai shehu wani abu da kura ga Allah
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
a suratul majidi a surat kenan ta sarki Allah al-Majid cewa wal Qur'an al-Majid ta aka ce mata sura al-Majid shine Allah kuma a kira'awar su ko ke suratu qaf sura kenan mai magana qaf makiyatu an sauka da ita makka illa wal qara halqana samawati wa barla al-ayata ko warniyatu to ita wannan ayata an sauka da ita Madina hamsun wa arba'una ayatan aya 45 ce bismillahir rahmanir rahim qaf Allahu alam Allah shi ne masani bin warabi da abin muhi na yi a waɗanda harko a nukata ta waɗanda suke yankaku hausawan gardawa suna ce masu kuranen baƙaƙe su kuma larabawa ce masu alhurufin nuraniyatu warfa na haske saboda baƙaƙen arabiya guda ashirin da takwas ne sai aka raba su guda biyu kafoni wannan kaso na farko a ce da alhurufin nuraniyatu harfa na haske waɗanda ake tawakkuli da su a cikin roƙon buƙatu na alheri a wajen malaman ɗibbo sai kuma waɗancan baƙi goma sha hudu su kuma alhurufin zulmaniyatu su kuma waɗanda ake tawakkuli da su a cikin biyan wasu buƙatu wanda ba bisa daidai irin wannan layi ba to sai malamai sun garba da hurufin nuraniyatu da hurufin zulmaniyatu to waɗanda aka harce waɗannan surori su aka kira alhurufun nuraniya amma na rufe ma'aniya ba mu san ma'anonin ta ba hikima a cikin wannan Allah ya wajabta mana ayyuka kalbiyan akwai aiki na zuci akwai kuma aiki na harshe akwai aiki na gaɓoɗi shi musulunci ikirarin bin lisani hurci ne da harshe da kudu cewa da zuciya da aiki da gaɓoɓi a cikin waɗannan wafin kulle hadin a gazani al'amal da baganiyar fiya a shiyari a cikin waɗannan rarrabar ayyuka na jiki akwai abubuwa da fa'aluha da muke aikata ta abubuwan don ɗaya ibada ga Allah fakar kadai amma ba mu san ma'anar hikima ta Allah fiya cikin ta ba walakin sai dai min ƙaru da amurin lahi muna jamuwa ne ga al'amarin Allah da yake aibun zai mutum mu yi kamar misalin jiwon shekar yanzu mutum ya zo wani jiwon shekar har ma ga yanzu da can wani jiwon shekar ana ce mashi mun ta ma'ul haza don sannan a ƙasar ce inda ake kuma ta tsakkuwa don kudin za ta zo ka tawar ta ta tsakkuwa ka kudin ce ka da shi nan shi ke nan ba gani ne kai ba kuma in ka tawar tsakkuwar ka za ta hada ka da tsakkuwar sauran ta jama'a to yanzu ko ta aka yi turke wani ciwon shaitan ka ga yanzu akwai ƴan dama ba in ka bar kana ganin turke ko da shi shaitan ba gani ba to ka daga turken da za ka je ba to amma ka ga muna aikatawa ba musamman a nata ba amma mun sallama in mun ka jiwa mun je shaitan matsalar ga misali ba mu san ma'anarta ba ba mu san ba mu san ma'anarta ba kadai Allah ya umarce ni da ni halin jimar mu da ruwan da kafuwa safa bai da jabale ne haka nan ta ali tsakanin safa da marwa waɗannan duwatsu guda biyu ha ba fi ibaratu jawari wannan yana cikin ibara ta gaɓoɗi ba mu san ma'anarta ba iyaka kurin daga wannan dutse na safa kamar wara da gudu kai zuwa wancan dutse na marwa kuma ka dawo kuma ka koma sai ka san bakwai to idan an tambaye ka mai an fa'ida irin ka za ta yadda an kawo ba sai ka wucin ba ko wannan gari ka kana iya yi amma ana yi ne saboda miƙa al'amari ga umarnin Allah kuma kai bawa ba a buƙata ka ce sai ka gano ma'anarta a cikin ibadar zuciya kuma mun imani da Allah muna da hujja mawjudun saboda ita zuciya ita ma akwai Allah shi ne ubangijinmu kuma ya cancanci a mai ibada a kanmu kuma mun gaskata da zirgin rasul sallallahu alaihi mun gaskata da gaskiya annabi muhammad da ya ba mu labari kuma muna da hujja akan gaskata annabi muhammad imanu na a cikin sirari amma yanzu da muka ce mai imani da sirari na za kiyama wannan gada al-mamuru al-nar wanda za a gina da wuta al-ahadu min al-sayf wanda ya wuce ko bi kai al'arar kuma da sha'ari wanda ya yi ya nufu ma zama firiri inda a nan bai babu labari ba labar da ta gana mu an mu gaskata ba mun gaskata shi ta ba a don tsaye biyayya ga wani a nan fakar kadai lamma wuka hada fi gaba da badani saboda wannan sabbi a sa cikin harkar jiki da aikin zuciya to babu laifi an da ka fi amalin lisani to ba mamaki cikin aikin harshe shi ma aikin da mun ka fahimta mai aiki da wanda ba mu fahimta ba shi ma mai ta ga an mana karanta qur'ani muna karanta ayoyin misalan masu kyau kurwatan inda na mai daɗi gare mu ko muna karanta wani abu wanda ba mu san shi ba muna da karanta da ibada kai in mun karanta qur'ani an kalama muka fahimci a cikin qur'ani kamar ne sai mu same shi mai daɗi a sanar mai kyau balle ma ayat da muka ce wa farkon da na wala hamza an ta maulana ban suna alaƙar da ke duniya ta daga aya mai daɗin jikiyar gwamnatin a haka هذا يوافقنا جدا وانا هنا زي زي ما فهمت مقايض كفرنا وانا وانا وانا كفرنا فأبيكم وانا كفر قلوبكم مقطعة ومرم علي ينكفر ما يريد الله ده فمساء بين الله كمين إتباع هو ده الشيء القرآني في زمان وجهي لسورة عشرين سورة عشرين لكفر ولقد كفر بأشياءكم ألا ينال القرآن ويسألون كلمة تنكيم القرآن أكثر سورة دون شهود نمكن أن نرجع القوى دهار فارغ in muka ce inna ha kasar rantsuwa ce ja alkasar filharar a rantsuwa tana zuwa cikin labari alwani mabayani kamar wannan ne za a wai kamar al'asar inda insan da fiye hukurin a kasar malatar wani lokaci ana rayar kowa ba ya fitar na kowa guda ta ala gini da wani sai zo da amsa guda waje a harfin wahidin wani wuri an zo da harfi guda kamar tsab kamar tsab kamar nun harfi guda guda ne amma wani wuri allah ya rantsuwa da sau biyu amma inda ala ce wani ha wallai izasali sannan sai aka zo da jawabi na ma wadda aka rubuta ma kan an yi rantsuwa sau biyu wannan ha rantsuwa guda wallahi rantsuwa guda sannan aka zo jawabin ta ma wadda aka rubuta ma kan wallahi Allah bai kamace ka ba kuma bai kare ka ba wani kullum Allah ya ce wani samari rantsuwa guda wadaki rantsuwa guda Allah ya rantsuwa sau biyu to har ba kuma suna zuwa kazalika ala harfaini da zahabi biyu إلهيم آهي يافيم كافيم كل الله إلى رقوة جبتا كي بداكو أيلا كم وني بداكو كم وصافا بصفا أيلا رقوة أبوكو جمدن فالزاجرة تزجرة فالتالية تزجرة سنعت ولد قبر النوم wani na an rabu da rabu rubu wani riko shi kuma tun da na an zo da rantsuwa da kalmomi uku uku ta za ka zo da baƙaƙe guda uku uku guda uku uku kuma misali alif lam mim alif lam re kafin mim wani wuri Allah yana rantsuwa da kalmomi guda hudu kamar wazari ya fi zarwa ɗauke ne falhara ya fi wukira yuke ne faljari ya fi yukira uku kenan falon arzuma ta amra hudu kenan to waɗannan sai aka yi rantsuwa da kalmomi guda ko kuma irin kamar za ta muru wa yawmin maqut wa shahidin mashhur to ga ganin an yi rantsuwa da abu a gaban arba'a marrata Allah ya rantsuwa da hudu kawai jama'a tun da kawo dalilin rantsuwa ba sai Allah ya zo da baƙaƙen kuma waɗanda ba a san ma'anar da baƙi guda hudu ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ونريد ألا يرقوا بكلموني قدا بيد لا لا أكثر بأقول سبب هكذا كما يقال والطوري ويقال المكسور الرقم بلاده في رق منشور ثلاثة والبيت المعمول والسقف المرفوع shi wannan da shi ne wani ba da mafiyuri wani kwata da ke wani ne wala ta wannan ne a tigar ka wannan ne a tigar ta duke ne fasari ya fi sama uku fasari ya fi sama hudu falon da ta fi amura ba sama raka sai wani salatu urfa ɗai kenan a haɗuwa da ya rantsuwa biyar da kalmomi guda biyar kullu hali a katamar jalilu dukkan waɗannan rance-rance guda biyar da Allah ya zo da kalmomi guda biyar biyar yana rantsuwa da su sai kuma Allah ya zo da su ma wasu kalmomin na rantsuwa da baƙaƙe guda biyar ke ina misali kamar kahe wa ayyuka baƙi biyar kamar hani ayyuka baƙi biyar wai ƙasar bin hurufi rantsuwa da harufa ala jami'in alƙur'ani ya kunshi dukkanin alkur'ani min awwalil qur'ani ila ahli daga farkon qur'ani zuwa ƙarshe kamar da kace alif lam mim yadda wannan kitaba mun fara wannan littafi da alif lam mim fi kulli juz'in min alqur'ani a cikin dukkan wani kaso na qur'ani hada kasa mutairan kowa ta zo da wannan harfa da kuma kowa da abubuwa waɗanda ba wanda aka halitta filifin ahli ita kuma rantsuwa da abubuwa da kuma ba sai a cikin kaso na ƙarshe a cikin kuɗi na ƙarshe faɗar kare da togon da wasafa da safa alabi wa ƙafi gani lukwasar irin rukwasa alku a cikin gani lukwasari tuwon da ba tuwon da lukwasari ba duk abin da wani ke wannan alƙafin bil ashiyar rantsuwa da abubuwa kamar misali kamar wasaliya ta zarma kamar wasuri wata tarin masu kamar wannan da za a wai kamar wannan da za ta zurfa kamar wannan da ake garka kamar wani farko wani ranar ashir kamar wani asar inda insan fi mutum ko kuma wannan idza ya sai dukkan waɗannan tafiyoyi a yi suna kafin ƙarshe na sauri na alƙur'ani وذلك من المبشر والانقوى لحرفة في زمان وجه سنة أتكن سورة عشرين لتقل daidai da waɗannan haruffa baƙi ashirin da takwas sai ran kuwa ta gojin a shafi abubuwa arzikin ne zalika da rabin ƙur'ani don ran kuwa da abubuwa ya amfani a cikin tsakiyar surar ƙur'ani a cikin tsakiyar maganar ƙur'ani وما وفق كمر الليل وما وفق والقمر إذا اتفق يقول مدة شكر مدة وقال القمر في أهل الزواج هكذا قول القعطاء أفكر ذكي الخوري هذا أول موع ذرن قوى الحرفة في أهل الزواج أفكر ذكي الخوري أتورن قوى جاء ذره في أهل الزواج معانا شيء وبارش wani inda aka yi zarfara da waɗannan baƙaƙe hurufin nuraniya sai cikin kasan farko ba cikin suburin ƙarshe ba sannan kuma aka yi zarfara da wasu abubuwa a tsakaki amma da harufa ba a tsakiyar su wani ba illa kalamu sai dai magana da lalam har wadda ba musanta ba wadda ba musamman halarta ba a cikin tsakiyar maganganu hada nan ta san wai maganar da ba a santa ba ana cikin magana a kawo maganar da ba a santa ba to ba za ta dace ba don haka ba a yi ta shi a tsoron ba rantsuwa da harfa illa fi a wani suwari ba a yi shi ba sai cikin farkon turori waɗanda rantsuwa da abubuwa ya zo a cikin farkon turori kuma ya zo a cikin turori Allah a wajen kasar don haka rantsuwa da abubuwa ya karanta shi a Qur'an sai ya zo da rabin adadin Qur'an daga rantsuwa da harufa kamar sai shi ne za su ga ƙaf Allah shi ne masani don wani da abin nuhi ne da wannan amma daga cikin ma'anonin wannan kalma ta ƙabu a malaman tasawo sun da akan cewa shi ƙabu nan a kifi ne wanda ya kewaye duniya gaba ɗai da ya zaga ke duniya gaba ɗai shi ne bindi ne yana cikin baki ne ita duniya tana tsakiyar kuri na don haka ita duniya da ya kewaye kalmar da Allah ke ce alam alam yaro ana natil Allah na kutu hamin da lafiya ba su shin mutane duniya ba su gani muna muna nuhin duniya da tauye su da gehen ta shine wannan dutsen ƙafu wanda wannan kifi ya kewaye duniya da shi wanda kerkiwa kifi ya kewaye duniya duk lokacin da ya ji yunwa zai ciji baki ne eh zai ci jibin ne ne sai duniya ta ƙara matsewa wasu kuma suka ce a tauye ƙasa ba shi ne ma'ana ba abinda a tauye ƙasa shi ne buɗe hanyoyi daga wannan area zuwa wata hanya a yawaita mutane haka kai ka hailu za a kai wa kamar misali wannan da in ka tashi da nan zuwa zafar bukau to babu wasu garuruwa gehe gehe hanya sai ka ci hanya ka shiga ƙaruka tana ga garuruwa to amma in ka tashi yanzu da ka kai wannan gari ka haika kai wancan gari kana hangen wancan gari ka haika ita wannan gari kana haika wannan haka yi bukau to an sauye an sauye duniya wasu kuma sun ce abubuwa hawa su ne sauye duniya wasu kuma sun ce shi dutsen ƙaru wani dutse ne wanda rana take haskawa da gabacin duniya in za ta fitowa in za ta faɗuwa kuma shi ne take haskawa shi kuma da dutsen ƙaru shi ne na zinari wanda Allah kewaye duniya da shi to wani shi ake kira dutsen ƙaru ala ayi halin dai wallahu alabi wa rabi Allah shi ne masani da abin nihi da wannan kalma ta ƙaru wasu ce kafu ina arabi Allah kadirin aw kuma aw qul ya muhammad ko ka kafu ina qul ya muhammad wal qur'an al majid ya muhammad kace Allah yana rantsuwa da qur'an da yake mai girma amma dai abin da ake gantarta mutum ce Allah wa alim da muradi Allah shine mafi da abin da za a biya da wannan nun wannan ne kuma kafu ita kuma kafu magana ta zama ya zama yana karanta ta a cikin sallar idoda tuhudur da hawa lahajjar don sura ce mai ba labarin tsorakattun sallar kiyama idan mutane suka yi tsoron idi da ado da murna an yi zakaru bil yawmin ladhi la barati ya kamata a tunatar da su ranar da ba a murna shine ranar kiyama ga waɗanda ba masu da ba والقرآن المجيد ألا أنا نرقى القرآن ولك من جرما بل كيد أجبوا كابرا قريشا هنا ماماتي أن جاءهم منذر منهم ويأتي قامتون أن أدب إلسوا يا أنصر ساقور لك ألا كما هاتلي تلك وانا بلكو أني هاتلي وانا كمرايا با أوا با أبا كما أوائي قريب كما با سركيبا كما أتي يا أنصر ساقور لك ألا ga masu sarauta ga masu dangane ga masu haɗa aji amma ba su Allah ya aiko ba aji to suna wa masu an ja'un mundirin minhum mai gargaɗi daga cikin su zo irin haka faɗarar kafiruna sai kafirai suna cewa hadal inzaru wannan gargaɗi da wannan maraya kai shay'un wani al'amari ajimin mai bada mamaki
أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أئذا متنا babban mamakin kamirai shine abin da hukumi zama kusa da su aya da ta yi zama kusa da kai kullum to kuma in ce wacce sai ka mance da ka sai neman wata suna cewa ai za a mutuna wai mu haka da ka ba mu labarin za a tashi kyama yanzu in mun mutu wakun na turaban mu ka zama ƙasa a zalika zai yi wannan a ce mu dawo rajin ba'irin lalle dawowa ce mai nisa aiki gai ulu yin haka yana cikin matukan nisa na kunu turaban mu zama ƙasa mu wuta da ƙasar mai garwaya bi turabin sauran ƙasa wannan wuya kuma a raya ba zalika ha za ma yankin wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to shi kuma a nan abin ba da mamaki idan namiji ne ko mace har kullum Allah ya aje ma ayar za ta da kai bayan an mutu ana tashi Allah yana gwada ma yadda ake buta rai a cikin azzakarin ka ilke namiji ne kai ranar da malakuta ka san motsa ka hin tashin ai mace take gawa ce to kuma sai Allah ya buta mai ta tashi kuma ta zama mai motsi kuma har Allah ya tabbata wani abu matacce ciki kuma a waye gari kuma Allah buta mai ciki kuma har ka yi mamakin wani Allah da ya ka haka kuma ka yi mamakin wai a za a yi tashi bayan mutuwa ga cikin wandonka ana gwada ma mutuwa da rayuwa sannan idan mace kuma in mace kuma har ila waje ita kuma ta wanda in ta zauna ba da tare da wanda miji ba in ta shekaru a nan nuhu ba ba ta haihu ba to amma nan da ta haɗu da wani ɗan namiji a kwana ta sai a ga ta haihu to tun da ta ga ta haihu shi ko abin da ya shige ta ayin maniyi ne mataccen ruwa kuma hasili sai ta shiga ban ɗaki ta wanke saura to wannan mataccin da ta gani a kwana ta shi ne zai rinka motsi cikin cikin sai hito mai rai to a za ta mamaki ana tashi a kiyama don haka duk inda haka Allah ya aje ma alamar za ta rage kai ana tashi kullum ana gwada ma amma sai ana cewa ai za mu tuna wa kunna tuna wai yanzu in mun mutu wa kunna tuna wa mun zama kasa zalika rukun bayin wannan da a wuce wanda ba zai yi ba
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ألا تنقصوك فإن ولن كلمو إن شاء الله نور تعظيم النبي mu mun san ma ta kudul abu abin da kasa ka sauyewa ai ma ta kudul abu kike ci minhum daga cikin su wa inda na kitabu kuma muna da littafi hafizun wanda yake mafi rayuwar lawal mafud shine lawal mafud fihi da ne wa shayi shine lawal mafud wanda komai yana ciki al-muqaddas wanda aka kaddara shi da adam kasa tana cikin tana cikin jiki ne baki daya illa a jamus zanen sai dai wani kashin tsara wanda kira a jamus zanen da wannan kashin ne za a san dan adam sai dai annaba kadai na fatul alkaram su annaba kasa ba su cikin kulan arba'atu abu hudu kasa ba su cikin kulan annaba da shahidai da waɗanda an ɗauke shari'a da muhammadu masananta a shari'a da muhammadu wani abdinun da masu kiran sallah a har shekara bakwai ƙasa ba za su cikin su ba da ƙasar allah za ta girma a toro ƙabarwura ya aka ce ma ƙabarwura su to ya aka iske mutum in aka iske in dai ladami wanda muka yi kiran sallah za a ce ƙasa ba su ciki ne ba bal kai dai ka zabu كنت لما تابع الحق لما جاء القرآن بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض بل كي نسوك بذي كذا نسوك لتابع الحق للقرآن لما جاءهم لوكة القرآن يزمون فهم سوك بذي في شأن في شأن النبي cikin lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an da Qur'ani fi amr suna cikin wani al'amari marijin ai wannan mai girgiza qalu malakan sahiru wata rana su ce muhammadu masiri ne kuma alƙur'ani siri ne a wasirin wani lokaci kuma ce shi ƙur'ani kai sahirin mai siri wasirin wani lokaci shi ƙur'ani kai siri ne wa maratar wani lokaci sha'irin annabi mawaƙi ne wa shi'irin kuma abin da ya kai ƙur'ani waƙa ce wa maratar kahin wani lokaci kuma ce boka wata hayatul ƙur'ani kuma bokan shi ne Allah ce abu zamin zuru
صدق الله العظيم Zafar kamar da ita ce take al'ada bayan kwana biyu sai ta ɗauki kuma ya ɗauki azumi kuma bayan kwana biyu sai al'ada ta dawo da zafar kamar ya hukuncin azumin ta.
sau ba mutuwa daga irin haka na kyawun ɗan biyu ko da ciwo ne a dalilin da na magani su ba da magani ko kuma ita ya da shan wasu abubuwa na tsiya na zamani wannan canza mata al'ada ita wannan babu bukata kamar ne wanda malamai za su bayarwa saboda zara an sha ƙwayoyin bature to wani abu zai shigo kuma al'adar ɗan adam jini jini ne balle a ce an yi da wasu bukata illa a dinga malamai ga wani idan dai har wannan abubuwa da aka sha na tsari na magunguna na turawa ko ma maganin na hausawa jinin da ya zo wanda aka sakalo ba za a ji abu mai shi ba wanda ya zama sakalo shi aka yi ruwa da wani launi ba a ji abu mai shi ba a mani sallah don shi amma idan haka nan ya zo wata yanayi ya tura to sai a koma wani malamai malamai a yadda suka ce wa man takasta wa man takasta a zama ha lafakat ayyamahu hatta suka fi la'arata wanda jinin da ke naka da goya wanda tsallake gobe goya tsallake gobe ta yi tsamo waɗannan kwanuka hatta suka fi la'arata har su cika al'adar da saba yi sannan idan ya wata waɗannan kwanuka waɗanda ta fi saba yi sai ta ƙara kwana idan ta ƙara kwana uku shi ke na sai ta gaba da akwai jini da ba jin tarin mai yaya kwanuka waɗanda an na jini sai tsamo misali tana al'ada kwana uku shi ke sai yau jini ta sai canza sai ya zo yau gobe sai ya ɗauke ya zo wace kai goga ta ɗauke to sai ta samu waɗannan kwanukan cikin kwana biyar sai ɗaukar kwana uku ka kan jawo da kwana to waɗannan kwanukan du a kwanuka uku zuwa da tabari to sai ta ƙara kwana uku da irin wannan hali a ɗauki ne wace ta gobe a ɗauki ne wace ta gobe har su shiga kwanukan da aka ce ta ƙara kwanukan an ce idan ya zo mata tana ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku in ya wuce in ta wuce kwana uku ya zama kwana shida daga nan ko ya ɗauka ko ba ɗauke ba ta yi wanda ta
za ka ta malam ka yi kira don Allah ga majalata da kuma samari waɗanda suke yanka tiket din caca kwallo wato naija ko kuma naija da misali kwallon kaza ne ta yau kwallon kaza kwallon kaza ne ta yau kaza
a yi sama da kama zama da muke a nasarni da al'umma na faɗin halatta haram waɗannan abubuwa masu waɗannan abubuwa su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su wani wajen musamman da ana cikin abu kofin zai zama kana ibada kana Allah ya kuma ito masu yin abuwa babban kamar da ake ji wa tsoro mutum ya zo mutuwa wanda abu ya cikin mai rayuwa shi ko duk abin da ya mutu ka mutu da shi cikin rayuwarka to shi Allah zai kama idan ka mutu waɗannan mutane su aka zuciya ta tare da Allah ya kama idan ka mutu waɗannan mutane ba ku ta daga cikin zuciya to Allah zai kama ka tare da su maganar da zama yana cewa alfarku ma a man ahabba mutum yana tare da wanda ke idan waɗannan mutane ka sa rayuwarka tare da to su Allah zai kallon zuciyar su an mato yadda su an dare ka su Allah ka don haka yana da kyau masu da nan da yiwu su tsoron Allah su wani saboda kada ya sa mara gani
za ka ta malam don Allah ka yi kira ga mijina ka yi mashi nasiha ka yi kira ga namiji ka yi kira ga miji Sarrafa Allah ka yi kira ga mijinta mai ji tsoron Allah cewa ta aiki a farkon magana kan Allah ka yi kira ga mijinta da ya ji tsoron Allah domin ba ya ɗauke haƙƙin da ya wajaba a kan shi ba a iya ci da su da ita da 'ya'yanta to kuma yanzu ga shi zai ƙara aure kuma gidan haya
cewa al'amuran wata fata ba mu da control ba mu da tsari dukkan inda muke haka Allah ya musamman mutane Amurka duk abin da mu gudanarwa ba mu da tsari abin da zai biyo baya in dai zuciya ta kaddara ma abu kaza ko bari ko bari to sai kawai mutum ya amka in ya ce ya bukata su da fama in kun ga bai tsoro don haka ba sai waɗannan abuwa su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aure ba wajibi ba inda zai zama na dole game da malin su kawai akwai dole to sai an diba matakin farko idan ba ta iya maganta abu misali ba ka ci da iyali ko wannan na ka yawa kuma a ƙara gaba ka ce ba a ƙara wata a ƙara gaba ka ce ba a ƙara wata iyan nan in ba a san zama ka nawa yadda ba duk lokacin da ka tashi ka tattara ya ba ka san yadda ka yi ba to in ba kai maɗaya makoma ba shi da muke da makoma to in Allah ba ya kaddare da saduwa da dangin ka waɗanda aka sura ko kuma tsawatawa sosai a yake da ya goma kusuru bala'i ko kusuru kasiya to ka ga duk sabon ake da wani bala'i cewa na dan wani sai an kullu ma bala'i mamma kai a ce wani ya yi da aiki a yake ce ai dan wani Allah ba da da yayi ya ce dan wani ne Allah ya yi da albarka don haka mutane ga su wanki da addu'a mutane addu'a wasu bayan Allah zuwa bayan Allah a kusa ne tabbas don haka mafi haka su kuma Allah zuwa bayan Allah
Allah ta kada harami malar da fatan ka sha ruwa lafiya ga sadakan naira ɗari ina neman a yi wa zakiru ilaya addu'a da malam maye da liman malam diyanan ibrahim a ahmad sun ka aiki da wata sadaka da zakiru ilaya da malam maye da liman malam sule da alayi kasum da alayi bello ta agade da malam ta haji alaramma ya kara ma halifa ya kara ma da babbakara babbar zaho da halifa sani da halifa abubakar sai kuma allah shi kara ma lafiya da jikiran kwanuka da kai da liman wurin da nafi goma goma ga annai
Allah ba mu lafiya kuma lafiya. Allah zo mu ka kuma lafiya lafiya. Allah zo mu ka kuma lafiya. Allah zo mu ka kuma lafiya lafiya. Allah ya ciyar da wanda ke cikin kuma lafiya a cikin Al-Qur'an. Abubuwan da ake nema na alheri na saro da cikin gida Allah ya kawo ƙarshe wannan gari a zama annabi. Alam nashara da izaya nashara da izaya bukatun su zahira ba ina Allah ya muna. anan na shara da za ya ga masu neman du'a a wannan mahalli albarka Qur'ani Allah ya jawo mu ka shi amin
kan tafallukin na kuma risala na Allah ba su lana amin
kan kungiyoyin da ka aiko neman du'a mu kan sa musu alam na shara da za ya Allah ya kwado shi amin
inna ina kallon kyautar kafa uku Allah ya ba mu da muna da albarka kuma kuma kuma da shi wani da muna albarka Qur'ani amin
ayatul kursi Allah ya zo da ta mu lafiya amin
ruwan ba mu kwanciya iyayen mu Allah ya mutu musu Allah ya zo da kwanciya su Allah ya haɗu ƙaunar mu amin
ruwan ba mu kwanciya ga wanda aka roƙa ya ya mutu musu Allah ya zo da kwanciya su amin
ruwan ba mu kwanciya ga alin kabiru a jami'a Allah ya mutu musu amin
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. الخاتم لما سبق ناصر الحق والهدى والهادي إلى صراطك المستقيم.
اللهم إنا نسألك بأن تؤمن بك يا الله آمين.
والله يا رب يا عالم آمين.
والسلام يا مالك آمين.
والسلام يا سلام آمين.
والسلام يا سحاب آمين.
والسلام يا كامل آمين.
والسلام يا عليم والسلام يا عليم والسلام يا عليم والسلام يا وكيل والسلام يا سبل نسألك أن تجعل لنا من كل عدو فرجا ومعرجا آمين.
يا سميع يا سميع يا سميع يا وزير يا من أمرك بينك وبين كما أمرك لا تكون تقول فتكون اللهم إنا نسأل بارك أبناء بارك أبناء بارك لا تنسى ذلك ما من حكمك حلك لا تداوك نسألك بكل من لك رقيت من الفجع أو أنزلت في كتابك أو أنزلته على كتابك ويسر أسرت في كل من ذلك أن تجعل القرآن العزيز في قلوبنا وإلى أعمالنا وإلى رموزنا أمورنا يا رب من يجازون كما أورد إلى أن تقوى تقول مستقول إلهي كفائتك عن البيان وكفائتك عن السؤال يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم صل أمتنا محمد اللهم صل أمتنا محمد اللهم ارحم أمتنا محمد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وموالاهم وهذا بك أما يكون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين